الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda ya dace da talatin ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya insha Allah za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin mu na alkur'ani mai girma na wannan sura mai albarka suratul faha wanda yau insha Allah da taimakon Allah ta'ala za mu tashi ne wato akan aya ta saba'in da biyu ko aya ta saba'in da biyu insha Allah idan za ku yi tunawa muna jiya lokaci ya ƙure mana lokacin da waɗannan matsafa ne kawai suka sallama al'amarinsu ga annabi musa suka tabbatar cewa lamarinsa daga allah ne kuma al'amarinsa ba tsafi ba ne kawai suka faɗi suna masu sujjada suna cewa sun yi imani da ubangijin haruna da musa kuma sun yi wannan a gaban fir'auna a take fir'auna ya fusata yake cewa yanzu haka za ku yi imani da shi ban ba ku dama ba kenan fir'auna yana nuna hatta yin imanin sai ya yarda su yi imani kawai take sai ya juya zance sai ya ce ai daman bakinsu ɗaya sun hada baki ne da shi musa shi ya koya musu matsafin to yau za ku gane wala ta'alamun na ayyuna a shaddu azabin wa abu za ku gane yau ni fir'auna ni ne na fi tsananin yi muku ukuba da azaba ko ku musa da ubangiji to shine bari mu ji abin da ya faru bayan ya gaya musu wannan magana na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
shikenan bayan ya yi musu wannan barazana na cewa zai jajjatse musu hannayensu da kafafuwansu min khilaf shikenan imani dai ya riga da su a cikin zukatansu kuma a shirye suke su karɓi dukkan wulaƙanci da rashin mutunci da fir'auna zai musu a wannan lokaci kuma abun mamaki dukansu sun haɗe cewa babu gudu babu jiya da baya sai ga shi yau fir'auna yana faɗa su ma suna faɗa fir'aunan da ya kira su cewa su zo su yi masa aiki zai biya su zai kara musu matsayi da daukaka qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati suka ce ai kaf ai ba za mu tada ba za mu taba fifita ka mu bar abin da yazo mana na hujjoji bayyanannu ba shine ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana da ubangijin da ya halicce mu allazi fatarana mana alladhi khalaqana faqdi ma anta qad to ka je ka hukunta duk abin da zaka hukunta mu dai imani mun riga mun yi shi wannan raddi ne cikin ruwan sanyi suka yi akan tahdidi da jan kunne da threatening da fir'auna ya musu ba za mu taba fifita ka ba lan nu'siraka lan naftaraka ya kai fir'auna kuma ba za mu taba yadda mu zamanto wato an na kuna min hizbika mu zamanto cikin kungiyarka kuma ba za mu taba gabatar da korin jayar da samun zaman lafiyar mu wai dan mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma mu zo mu bi ka ba ba za mu taɓa yi ba dan azaba ka je kai kai mana alama zahara lana min al-mu'jizati allati ja'ana biha Musa ba za mu fifita wannan ba mu watsar da mu'jizozin da annabi Musa ya zo mana da su ba za mu taɓa yi ba wanda gashi nan mun gani ƙarara ya cire sandansa ya cinye macizar da duk muka take gaba ɗaya fahiyya tabla'u kibaluna wa isiyu sai jimlar wallazi fatarana wannan wawu din wawu ne lil afi yani ala kamar yadda suka ce ma ja ana mun rantsi da Allah ba za mu taɓa fifita kai fir'auna akan abinda Musa ya zo mana da shi da ɗan uwan Harun lan naftaraka kenan ya fir'auna ala alladhi ja'ana min al-bayyinati ala yadi Musa wala ala alladhi fatarana kuma ba za mu fifita shi akan Allah ba ba za mu fifita ka akan Allah ba shine wallazi fatarana ubangijin da halitta ne khalaqana wa awjadna fi hadhihi hayat wannan wawun din zai iya yiwa ta zama a fasara ta zama wawul kasani a can mun ce wawul afafi wallazi da wanda ya halicce mu wannan kuma wawul kasani mun rantse da ubangijin da ya halicce mu al-mawsul din shine sai zama muksamu bihi jawabul qasam din mahzufun ne dalla alaihi ma qablahu ma'ana shine wa haqqul ladhi fatarana lan nu'thiraka mun rantse da gaskiyar da wato ubangijinmu mai gaskiya da ya halice mu wallahi ba za mu taɓa bibita ta ba ya kai fir'auna akan abin da ya zo mana na gunduji shine muka faɗa cewa cikakken mutum shine mutumin da idan gaskiya ya zo masa baya kaucewa kammalallen mutum mai kamala shine wanda baya gudu baya ja da baya akan abin da ya tabbata na gaskiya baya tsoron kowa a duk duniya a wannan lokacin ba wanda ya kai fir'auna jabarutanci duk duniya a wannan lokacin ba wanda ya kai fir'auna dagawa da isa da mulki ba wanda ya kai shi ba wanda ya kai shi ba wanda ya kai shi amma ka duba abun mamaki waɗannan mutane da suka ga gaskiya sai suka manta da matsayin fir'auna suka manta da ɗaukakansa suka manta da isansa ashe wannan yana nuna mana idan gaskiya ta zo ba a ganin kowa Allah kawai ake gani wanda ya dauki wannan a rayuwarsa ya huta ya ji daɗi ba shi da tashi hankali ba shi da damuwa faqdi ma antaka tasrihun minhum bi anna tahdidahu lahum la wazna lahu inda wannan sun bayyana ne cewa tsoratar da su da yake ba da wani matsayi da tsoratarwa ka je kai duk abin da za ka yi amma kai ne wani zuwa ba ka tsoro yana ba barazana zan ba kaza za mu yi maka za ka ce duk abin da ka ga za ka ka je kai ka ga maganar tsoro ma ta ma cire gaba ɗaya a tattare da kai faqdi ma anta qaf faf'al ma anta fa'ilu ba za mu taɓa gabatar da yi maka da'a akan da'ar ubangiji mu ba ka duba ubangiji yanzu yanzu ka suka bayyance shi ba yanzu yanzu yanzu ka gane waye Allah fa imani malam ya da su a cikin zuciya ka je duk abin da za ka yi ka je ka yi mu dai muna nan a kan gaskiya amma qulubuna faqad istaqarra al-iman fiha zukatan mu kam imani ya tabbata a ciki wala tamliku shay'an min salbiha amma aman a a a a amanat bihi ba za ba ka taba mallakar wani abu a zuciyar mu ka juyar da mu daga abin da zuciyar mu ke imani ya kai ta ɗana ba waɗannan mutane sun gaya wannan magana fir'auna ya yi mamaki ƙwarai da gaske mutanen da duk abin da ya ce su yi ajiya wallahi shi su yi amma yau gashi wani abu ya zo ya tokare daga nan fa fir'auna fa kujerar ta fara rawa daga nan ya fara ainihin wato firgita da tsorata wasu malamai suka ce to to wai yayi da su ne to me faru wannan abin da ya faɗa din shi ya aikata ko ya wasu suka ce tuntuni duk sai da ya kashe su sassoke su din yayi zai samu su tutturi na dabino ya karkafe duk ya tsire su da haka salamun wa salamun wasu malaman suka ce a'a kamar dai qur'ani din ya bada labarin ya ce zai amma ba a faɗi ne yayin din ba wasu suna cewa bai kashe sun ba abin da ya faru shine Allah bai bashi daman ya kashe su ba imanin da suka yi al'imanin rasikh mai zurfin sai da Allah ya san yadda ya kuɓutar da su saboda Allah ya gaya wa annabi Musa da Haruna yace antuma wa manitta ba'akum al-ghalibun kai Musa da kai da Haruna da waɗanda suka bi ku din nan ku ne masu rinjaye tunda Allah ya ce su ne masu rinjaye to kenan Fir'auna bai samu damar kashe su ba ce inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya duk abin da zaka yi ina ce a wannan duniya ce wala kaji ko ko ma me za ka yi aya wannan duniya ce to mu dai inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
suka ce to mu dai mun yi imani da ubangijinmu ka je duk abin da za ka yi kai if'al ya fir'auna ma anta fa'ilu bi ajsamina ga gangan jikinmu duk abin da kaga za ka yi kai amma muna shaida ma mun yi imani ne da Allah ba da kai ba idan kai wannan fa inna ma yata'allaqu bi hayatina ad-dunya rayuwar duniya ne kawai wani sari'atul zawara duniya kuma nan da nan da nan za ta kauce wanda ma shirya zai zauna ya dade a cikin ta ya bata wa kansa lokaci dan ba gidan zama bane wa azabuha ahwanu min azabil akhirah azabar duniya ita tafi sauki sama da azabar lahira da ka sha azaba a lahira wanda ka sha a duniya in ka sha a duniya za ta kare ƙarshen tika tika dai tik iyakaci dai a ce an kashe ka ko to akwai wata rayuwar aiko wanda ya kashe kan shi kuma zai dawo ne yau ina fir'auna yake ya zama gawa fir'auna duk wannan bayanan da yake ya zama gawa ya zama khabaru kana duk karfin mulkinsa duk sarautarsa duk isansa duk matsayinsa yau ina fir'auna me yasa masu mulkin mu ba sa tuno tarihin fir'auna me yasa 'yan ta'addan mu masu ta'addanci ba sa tuno ina fir'auna yake wanda duk wani wanda yake yin ta'adda wallahi shi ne bai bayan fir'auna kaɗan ne ba a gaya maka wallahi cikin ta'adin da yake yi ba Allah ya san iya ɗan adam ɗin da fir'auna ya kashe mulki da ya buga shi shi da kujerar Allah ma gaba ɗaya yake nema ya tafa ƙarewa dai ta nuna isa dai ya ma faɗa ya ce shi shi ne ma subhanallah to muka mun yi imani da ubangiji khaliquna wa maliku amrina li yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana zunuban mu as-salifati wanda suka wuce Allah ta iktarafnaha bi sababil kufri wal ishraki bi zunuban da muka aikata saboda kafircin da muka yi da shirka da shi da muka yi lokacin muna ganin fir'auna wa ma akrahtana alayhi min as-sihr muna neman ubangijin mu ya gafarta mana abin da kai mana tilas na yin sihiri kaji ashe sihirin ma da suke shi ke san suke ya tilasta musu suna fatan Allah ya gani to kaga wannan suna nuna cewa da suna kan fata yanzu kuma sun dawo kan gaskiya da ba mu isa mu saba maka ba wa kad kunna la namliku an na'sika amma yanzu fa tun da muka rike Allah mun samu ƙarfi malam kaji dubin wannan a lokaci guda ne a duniya ɗaya ce zamani guda ne da suna ƙarƙashin wani yana musu azaba yana musu bala'i yana musu abin da ya ga dama amma suna rike Allah suka rike dahil suka rike tabbas suka rike garanti kawai sai Allah ba su karfi imani da takawa yau ga su da su da fir'auna suke fafata ko labarin magana annabi Musa ma ba ka ji imani ke in ya ratsa mutum ba baya fa ganin kowa ba sai Allah ba wallahu khairun wa abqa lalle Allah shine mai alheri wa abqa kuma Allah shine mai wanzuwa mai dawwama ba kai ba kar ku manta a da a baya fir'auna cewa yi wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa da suka zo sai suka maida masa martani suka ce wallahu khairun wa abqa ai kwa gani za ku sani tsakanin ni da Allah Musa waye ne ya fi tsananin ukuba waye zai halakar da kowa zai muku kaza waye mai wanzuwa sai suka ce to Allah shi ne mai alheri kaga can yana cewa shi uku ba kudin suke Allah shi ya tsakanin alheri wa abu ga kuma shi ne mai wanzuwa da tabbata ta bara kyauta Allah shi ne khairun tsawaban minka ya fir'aun shi ya fi ka lada in ma biya ne Allah ya fi biya cinikin Allah ya fi wa abqa jaza'un wa ata' sakamakon Allah da kyautar Allah ita ce mai wanzuwa sawabahu subhanahu wa ta'ala la naqsa ma'ahu ladan Allah ba ta waya wa ata'uhu abqa min kulli ata kyautar ubangiji kyautayin Allah shine yafi dawwama sama da kowa sai me yace malam إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا wannan innahu man yati rabbahu mujriman zai iya daukan ma'ana guda biyu ko dai cikaton zancen su matsafan ne da suka musulunta suke cewa lalle wanda ya zo wa ubangijinsa yana mai mujrimanci yana mai girman kai yana mai nuna kafirci da shirka ko dai cikatan zancensa ne ko kuma sabon zance ne Allah ya kawo shi yanzu don ya nuna mana mummunar makoma ga mujirmai mabarnata da kuma kyakkyawan makoma ga muminai mabiya Allah to yanzu misalin mu ɗauka cewa cikatan zancen su waɗancan mutanen ne da suka yi tsafi a da suka tuba suka ce lallai alhalu wa sha'anu yadda al'amarin yake duk wanda ya zo wa ubangijinsa ranar tashi alkiyama fi hali kaunihi mujriman kasancewarsa yana mujrimi murtakiban li jarimatil kufri wa shirki billah ya aikata kafirci da shirka da Allah to fa inna lahu jahannama lalle wannan mujrimin yana da wutar jahannama yu'azzabu fiha azaban shadidan za a yi masa azaba a cikin jahannama azaba mai tsanani la ya mutu fiha kuma matsalar jahannama in an shige ta ba a mutuwa a cikin ta la ya mutu fiha fa yastariha ba zai mutu a cikin baballanta na ya huta a karin sallahu ai ai duk fitina wala duk masifa idan wato bala'i in bala'i ya kai bala'i za ka tsoron da kare mala akwai lokacin da mutuwa wallahi zai fi Allah dan uwanka dan adam zai kimtsa maka wata wata ukubar da wani bala'i na rantse maka da Allah guda ɗaya ko sai ka daga hannu ka roki Allah ya sa ka mutu ka zama baka san me makomar mutuwar ba a'a a yanzu dai ka dai mutum ma kafin dai a yi ma ya sabi ka san ma'aikata akwai lokacin da wallahi mutuwa sai ta wani kaso ba wai bayan mutuwa a aka mutum yanzu wani kuncin wani musiba wani bala'i to wutar jahannama Allah Allah Allah ka rufa mana asiri da ubangiji Allah Allah kar ka samu rabo kamshin jahannama inna azabaha kana tahawwa inna sa'at mustaqarran wa muqama ka Allah ya ce jahannama mummunan mazauni wuri ne mara kyau in ji Allah sa'at mustaqarran samu nan a ce nan ne matabbatarka wa muqaman kuma tamu nan da jahannama a ce a ce a nan za ka zauna ce ta gama mutuwa an gama labarin mutuwa a ce kuma ka jira a jahannama ba ka da ranar fitar kalibi na fiya Allah ya ce wani abu ya yi ne Allah kai wani arziki kake da shi ne Allah kar ba ku shiga tsakanin mu Allah kai mana wannan alfarma wallahi ba ta ga alfarma idan kai shi ne duk lokacin da ka daga hannu za ka roƙi Allah to lalle ka roƙi Allah ya raba ka da ko ma me za a yi Allah ya saka ka da idan Allah ya karɓi wannan addu'a to ka cika addu'a ka cika addu'a duniya tsohuwar ka tayi naƙuda mai amfani amma mutum ya zo ya rayu a wannan duniyar ya mutu ya ji dan Allah ba ta tafiya da shi bayan Allah wai yanzu yadda muke rayuwa da yin yi a wani daɗi da a kowane ne fi sabi da ta in ka tsaya kai tunani sai ka kai kan wato kaman al'amari ma dai na jin daɗi ma dai kawai dai kaman ma dai ba a rubuta da kai ba a nan duniya to me mai daɗin idan dukiya ce kike ganin kike daɗi ka tambayi waɗanda suka tara dukiyar yaya suke bautar da suke Allah ba ka zama kwanan nan wani mutum wallahi mulki miliyoniya ne miliyoniya ke a cikin azumin da ya kira ne ce malam malam ni ni na gaji da duniya duniyar nan tana ban tsoro ce me ba ce malam kullum gaba ɗaya rayuwar mu neman kuɗi ba mu da hutu da iyalinmu duk inda kake baka da nutsuwa ana ta buga waya ana ta lissafi yace mana mun samu gidaje mun samu motoci muna harkoki kuɗi suna zuwa kullum amma mana wallahi kullum bala'in ta da yake yace son kuɗi duk abin da ya tashi ne neman kuɗi shi ne kamar da ya yace amma na tsaya na yi tunani na ba wace bauta ne wa Allah na kwatanta wannan neman duniyar da nake yi da bautar da nake wa Allah yace malam wallahi ina so Allah ya taimake ni ni kan zan shirye zan je sai na haddace Qur'ani da san ma'anonin Al-Qur'ani din nan in zo in tabauta wa Allah ne ma da ilimi wallahi nake gaya maka ko akwai wanda ba sa iya bacci Allah ya ba su dukiya amma ba sa iya bacci akwai waɗanda wallahi sai sun yi wa kansu allura kuma kaga talakan nan da kake gani na cikin wahala ko to billahi lazim wani lokacin gwanda wahalar talaucin akan wahalar kudin amma ko ba ba lalle ne mutum ya iya gane baiwa ce ubangiji kenan yanzu ka kana cikin talaucin ka daidai gwargwado riga ta fi karfin ka abincin da zaka ci kana ta buge buge wurin da zaka zauna gashi gashi nan da daɗi ba da idan ka ga gidan da wani yake cikin da ka san kabari wallahi bambancin su kabari da nan datti tarkace matsi an gama rayuwar shekara arba'in hamsin sittin saba'in an gama rayuwar shi gaba ɗaya abin da ake na wani jin daɗi ba mai shi kuma a haka za a ɗauke shi a je a jefar shi da wani akwai wanda baya cikin wannan yana cikin ƙaton gida iya ganin ka amma fa da bindiga ke kwanciya a gidansa baya iya bacci kar ka manta fa akwai masu gadi su ma wai masu gadin da suke rike da wani zaune bai yadda da su ba dan za a iya da baki su akwai mutumin da a yake gaya mu malam gida ne ya zo gida na farko ne dakin ya yi tun daga ƙasa ya zuba wa gidan nan rodi ɗakin sa shi da ke kwanciya rodi aka zuba tun daga ƙasa aka na rodin aka daga shi aka yi mai zubi ƙasar aka yi zubi don kai wai barawa ba shi goyi tono ta ƙasa ya zo ya same shi aka masa zubi ka ji ko sannan da aka zo saman ma aka yi masa zubi ga baki ɗaya ɗakin rodi ne da siminti da dutse windon da aka yi aka nemo wani mugun karfe caka karfi ne da wuri to da ma bai da bukatar wani wuri tun da kullum AC ne aka sa air condition permanent kofarsa ba wanda ya isa ya buɗe ta da security number yake buɗe lambobi ne shi kadai ya san lambar kofar da yake wanda zai buɗe kofar yanda ka san wayarka ba sai ka danna namba 3576 ba to haka kofar take nauyi ne fan kaza ne kofar daga waje aka kawo ta kilo din ta kawai a jirgi miliyoyin kuɗi ne haka da kuta a haka aka kafe ta idan ya zo buɗe ta daman batun ma ka tura kofar da hannunka ta turu ma babu ita ba ta aiki sai da lantarki so idan ya zo sai ya duba ba ya duba nan ba kowa nan ba kowa ba wanda zai ga lambar dos dos dos dos dos dos yana gama dannawa sai sa oke sai yi sai ta buɗe masa yana shiga tana aiki ne da numfashi san soci sai yi sai ta buɗe idan iyalinsa sun zo inda zai yi alaka da iyalinsa ta aurace ya ɗakin daban ne sai ya je can ya gama su wannan ɗakin a nan yake kwana don saboda kada ɗan fashi ko ɓara wuri ina gaya maka ɗan adam sai ne mala'ika ne zai shiga wannan gida wannan ɗakin da ya amma ba zai shigu ba wajen ɗan adam zubi ya masa amma kaga mala'ikan mutuwa ba ruwansa da wannan lambobin tsuntum za ka gan shi a tsakiyar tashin hankali da ya ji dan uwansa ya fi shi dukiya wani ya fara tsagawa baya iya bacci kuma Allah ya tara musu dukiyar ya hana su yi wa Allah aiki mutum yana da kuɗi ya kasa taimakon mutane da kuɗi kai din nan da kake dan albashi kana tsira da dubu kaza za ka iya volunteer ka ɗauki dubu uku dubu uku ka bayar wallahi wallahi shi da zai amma wani don ba su gane ba suna ganin kamar haka suna jin daɗi bala'i kenan a tara maka dukiyar a hana ka kashe ya'yansu suna Allah Allah ya mutu su ci ya ci ku shi ko za ka roƙi Allah ba ka dukiya ka roƙi ya ba ka mai amfani mai albarka kuɗi dai da dukiya dai ba kai gano ba ba kai gano ba ku yau yana ina in mulki ne ba kai fi ɗauna ba to ka gaya mu yake da in ka yi aure ne kana zaune da matarka a gaya mun wanda yake baya baya samun sabani da matarsa ya daga hannu waye shi to annabi ma sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ma mai gidan namu wajen namu gaba ɗaya ma sallallahu alaihi wasallam mata sai da suka bata masa rai wata guda ya yi kaure ce wata guda ka duba fuskar suna ganin romo romo ga annabin a hannunsu a bi shi a shiga aljanna a saba masa a shiga wuta amma wallahi sai da aka haɗa annabi aka ɓata masa ne a gida shi bai yi wata guda ya kawo ya yi kwana ashirin da tara ya dawo aisha take cewa yau ai sauran kwana ɗaya yace haba yace haba aisha ai wata kwana ashirin da tara ne ya yi to kaga inda ni ne da kai sai mu rika ƙara wani wata ke ko da yake wata mata ta ce haba da ne ake ƙauracewa ba ta yanzu ai sai ƙauracewa yace ko ka je za ka dawo gama buge-bugenka da da ɓacin ranka da waya kaza kaza kwana ɗaya biya ce samu abinci na ba ka da bawa da kanka za ka kira ta kalin sun da yau saboda gidan zai haɗu maka kalin kuɗin da za ka dole ka buƙaci ka tattauna in aka ga dama a haɗe maka kai da kai da 'ya'yanka a yi ta gaba da kai me mai daɗi a cikin ko ka zo kana da kudin Allah ya jarabe ka da wani mugun ciwo kullum kana fama kana lallaba karka mutu to Allah ya iya barka a cikin mugun talauci amma sai ba yi bacci mai kyau yanzu akwai wanda wallahi yana kwanciya yana dura kansa akan tabarma zai bacci saboda bai da damuwa amma ka tambayi wancan alhaji sai ya watsa kwayoyi haf haf haf ya bi da kofin ruwa sannan ya samu bacci idan ya samu baccin awa biyu awa uku da daddare likitan sai yake bugawa yana halo likita congratulations na samu bacci awa ne ce two hours wallahi eh na samu baccin awa biyu sai kwana in ka kwanta kamar ashabul kafi bacci za ka yi ta bugawa iya da kyar ma za ka tashi asuba wani haka yake kwana kyamas a zaune yadda ka ga muzuru haka idan sai yake matsiyaci ko ba zai iya yin sallar da ba dan an hana shi ba nutsuwa a kan makalla in mulki ne kullum tashin hankalinka yanzu yaya za ka tara na biyu ya za ku fita daga abokanan gaba yan adawa na uku next tenuwa ya za a yi ba sa bacci kuma ku tambaye su za su gaya muku ba bacci masu mulkin nan galibin su billahi azimu wallahi matan su ba su lokacin su musamman yan siyasa wanda suke kan ganiyar mulkin matan su ba su da lokacin su umra da aikin hajji za a je sai dai mutum ya hada matansa da wani kaninsa ko wani uwansa dan bai da lokaci aikin umra aikin waye za a je wallahi sai dai mutum ya je kwana ɗaya biyu ya dawo ba zai iya ba ba lokaci yan uwansa na kusa da shi ba shi da lokacinsu waya baya iya daukanta ta yawa to ka gaya min jin daɗi a cikin wannan abu ai jin daɗi shine kana zaune a gidanka a tuka maka tuwanka na masara miyar kuka magariba zuwa isha'i ka zauna ka gyare kayanka kurin ka sha ruwa kai salatin annabi ka kwanta gobe ka tafi gona ba za ku yi kabbara ba don ba ku yarda da wannan karatun ba wani zai ce kai ma ban fahimci wannan bayanin ba to Allah rufa mana asiri ya ce to duk wanda ya shige ta la ya mutu fiha wa la yahya sakamakonsa jahannama baya rayuwa baya mutuwa ballantana ya huta kuma ba zai rayu ba hayatun fiha raha rayuwar da take akwai hutu a ciki كما يدعى الله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور waɗanda suke kafirai suna da wutar jahannama ba ba a gama musu azaba a cikin taballantana su mutu la yuqda alaihim fayamutu ba a cewa yau dan jahannama an gama masa azaba an kare shi ballantana ya mutu ba mutuwa ولا يخفف عنهم من عذابها باء سوقق امس عذابر wutar jahannama kadalika kamar haka najiji kullu kafur muke sakayya ga dukkan wani kafiri sannan Allah tabaaraka ta'ala yayi bayani akan kyakkyawan makoma na mu'mini wa man ya'tihi mu'minan duk wanda ya jiro Allah ranar tashin alkiyama yana mai imani imanan haqqan wa kad amila salihati kenan kad amila as-salihat yayi aiki al-a'malu saliha yayi aiki na kwarai aikin da aka yi shi don Allah kuma aka yi shi irin yadda annabi ya ce ayi in zakka ce an yi ta don Allah kuma irin ta annabi in sallah ne an yi don Allah irin ta annabi in mu'amala ne an yi don Allah irin yadda annabi ya ce ayi yayi aiki na kwarai karbabban aiki ba dan wani dan adam ba fa ulaika waɗannan al-mawsufuna bi tilka sifat waɗanda aka sifanta su da waɗannan sifofi lahum ad-darajatul ula bisababi imanihim wa amalihim as-salih saboda sababin imanin su da aikin su na kwarai to suna da daraja madaukakiya almanajilur rafi'a wato masaukai waɗanda suke madaukaka wal makanatu samiya da matsayi shi ma dai madaukaki menene sifan wannan wuri da Allah ya ba su jannatu jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha haka dai وذلك جزاء من تزكى Allah ya ce ya tanadar musu jannatu adinin tajri min tahtiha al-anhar jannatu adin sunan aljanna ne daga cikin aljannatai adin jannatu khuld aljanna dawwama wanda in an shige ta tabbata dawwama ake Allah ya samu da koramai na gudana a karkashin su lahum jannatun baqiya da'ima shine jannatu adn dawwamammiya wanzajiya aljanna dawwamammiya wanzajiya a ƙarƙashin bishiyoyinta da 'ya'yan itacenta akwai koguna da suke gudana khalidina fiha hududan abadiyya suna masu kaddara ma dawwama har abada ba su fita zama na har abada abada in an ce abada ba iyaka wadalika wannan al'ata'ul jazilul baqi babbar kyauta da wammiyar kyauta to shine da za a manta zakka shine sakayya na wanda ya tsarkaka wata jarrada min janatil kufri ya kubuta daga ainihin kazanta ta kafirci wal ma'asi da sabon Allah ya daina sabawa Allah ya daina yin kafirci to wannan sakamakon sa za a bashi gidan aljanna daga nan ne wannan sura ta kawo mana da uslubi baligh da mu'assir irin muhawara mai tsawo kun ga kwanan mu wajen nawa muna tafafata muka yi ta yi tsakanin Musa da Sifir da Fir'auna muka zo muna yi tsakanin Fir'auna da Musa da matsafa muka zo kuma muna yi tsakanin matsafa da Fir'auna aka kawo mana wannan kissa har aka kawo ta kuma a ƙarshen dai waye boss waye after din waye star din waye cinye annabi Musa ne cinye ka da Fir'auna intasara al-haqq وزهق الباطل Allah ya taimaki gaskiya ƙarya kuma ta rugurguje bal naqzifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghuhu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun to shi kuma yanzu Allah zai ba mu labari na wasu ni'imomi da yayi wa waɗannan halitta banu Isra'ila kuma ya ja musu kunne akan su daina karyata ni'imomin Allah kai ana baka labarin kisar dan kai ka wa idan Allah ya maka ni'ima to ka gode wa Allah akan ni'imar da ya maka fa amma bi ni'mati rabbika fa'addis idan Allah ya taimake ka a wani abu to kai kokari ka ci moriyar ni'imar da ubangiji bari mu ji me Allah ya musu
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى
أم ولقد auhaina ila Musa Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa ga Musa annabin Allah kenan an asri bi ibadi kai tafiya can a ƙarshen dare da bayina wannan hikaya ce ijmaliya ake cewa wato a dunkule dangane da al'amarin fir'auna da ya kasance da shi da mutanensa Allah tabaraka ta'ala ya dunkule mana ya takaice mana ya nuna mana cewa lalle Musa ya yi nasara ya yi galaba akan fir'auna sannan matsafan nan sun dawo suna bin Musa annabi Musa ya zauna ya ci gaba da da'awa waɗannan mutanen da ya suka baro fir'auna sai ya ci gaba da koyar da su Allahu akbar aikin annabawa malam ilmantarwa duk inda annabi yake koyarwa na manzanni da haka ya ci gaba da nuna musu Allah menene dai wannan a yi ta cewa a bauta wa Allah shi kadai kar a bari a mutu ana shirka da Allah yi ci musu da'awa ila Allah aka ce mudda fawila ya ɗauki lokaci mai tsawo sauran waɗanda suke tare da fir'auna da shi fir'auna Musa ya ci gaba da fafatawa cewa lalle ya kamata a samar musu yanci annabi ne mai neman freedom wa mabiya saboda azabar da fir'auna yake musu tauke ka'ida zo ku bauta Allah ku samu yanci a addini Allah tabaraka wata'ala sai ya kawo ayar da rantsuwa walaqad wallahi auhaina mun yi wahayi تبا تقريرا لهذا الوهم من يوحي zuwa ga Musa bawan mu Musa muka ce da shi sir bi ibadi ka yi tafiya da bayina a farkon dare ka tafi da su masa ɗebi bayin nan nawa da suka yi imani da kai an asri bi ibadi yi tafiya da waɗannan bayan an ce al-isra'u tafiya cikin dare daga masar ka tafi da su zuwa red sea wannan umarnin ya tafi daga masar ya kai su zuwa red sea al-baharul ahmar ake cewa idan ka je wannan red sea din al-baharul ahmar fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa dauki sandarka ka taki wannan kogin wannan sanda fa har yanzu tana aiki ta yi aiki a kan fir'auna tana nan a hannunsa har yanzu dauke ta kan maki kogi kan maki wannan tafkin ka fitar musu da hanya haka na kalla ba gada kuma dole sai an tsallaka wannan ruwa sai aka nuna karfin mulki da sarautar rabbul izza ashe kaga sandan nan tana da ayyuka idan mu yace waliya fiha ma'aribu ukhra ina da wasu abubuwa na ayyuka hajat daban to yau ga wannan sanda kuma za ta yi aiki an daga ta kurin kamar ka ɗauki sanda ka daki ruwa da ita in ka daki ruwan fadrib an yi amfani da kalmar zargu wato ana nufin ya yi amfani da wannan sanda ya buɗa musu hanya ij'al kenan fadrib lahum fil bahri ij'al lahum fil bahri yi amfani da sandan nan ka sama musu a tariq hanyar da za su iya wucewa malamai suka ce bayan annabi musa ya daga sandan nan ya buga mana ya samar da hanya ɗin sai aka samu hanya hanya guda goma sha hanya sha biyu adadin jikokin bani isra'ila adadu asbat bani isra'ila Allah ya yi ta'abiri ya yi amfani da banu isra'ila waɗanda suka kasance tare da musa kuma ya ce bayina ibadi ɗin nan ana nufin banu isra'ila ne amma mai kuwa ya ce banu isra'ila sai ce ibadi dan ya nuna tausasawa da tausayin su sun sha wahalar bauta a wajen fir'auna rahmatan bihi kuma dan ya nuna cewa shi fir'auna daga'i ne da shi da nuna ita ya bautar da su ya hana su bauta wa Allah ya basan wannan sifa ne na tsariƙar da mana a samu ya bisan kenan hanya busasshiya ba ruwa su wuce la ta khafu darakan wala taksha ku shiga kawai karka ji tsoron wato darak daga al'idrak ne abinda ake nufi wato kada ka ji tsoron fir'auna zai zo ya riske ka da shi da rundunarsa shine darakan لا يدركك لا يدركك فرعون وقومه اضرب لهم طريقا في البحر يابسا kuma ka kasance halata kaunika ghair kha'if min an yudrika ka fir'aun wa junudu ta baya ka wuce kawai ka ci gaba da tafiya in dai ka sa sandan ka ka bude hanya to karka ji tsoron wai fir'aun zai zai sare kuma karka ji tsoron ruwa zai zo ya riske ka ya nitsar da ku ko ta gaba ko ta baya mun bude maka hanya ka ci gaba da tafiya wannan aya wato ta nuna wa Musa ya samu al-iqtinan nutsuwa da kwanciyar hankali kada ya ji tsoro duk wanda Allah ya masa hanya ya gama samun hanya a gaban Allah mala idan Allah ya tsaya maka ba sai kowa ya tsaya maka ba su za su neme ka wallahi ka nema a wajen Allah matukar suka raba ka da Allah suka haɗa ka da wasu sun gama da kai kisa in dai ka rike al'amari na ubangiji to saki zuciyarka kurin ka je kai kai Allah zai baka aiki wallahi ka san me yasa Allah ya ce karka ji tsoron za a dake ku ai ku ashe fir'auna sai ya biyo wasa da ya ga ya kwashe mutanen da suka yi imani shi da Allah ya bashi umarni ya ce ya fita ya tafi da su kawai fa atba'ahum fir'auna bi junudihi فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم na'am وأضل فرعون قومه وما هدى
kawai sai ga fir'auna ya biyo su abinda aka ce wa Musa kada ya ji tsoron gashi na ya faru amma dai ya tafi Fir'auna ya samu labarin annabi Musa ya hada banu Isra'ila daga Misra ya tattara su ya ce ku zo mu fita mu gargara sai ya hada sojojinsa shi ma wanda suke tare da shi ai duk da haka ai akwai mabiyansa ai da rundunarsa ya ce duk inda za ku je ku samu musa ku je ku samu mun shi da shi da mutanensa malaka duba ne ikon allah allah ya hana shi ya kashe musa shi yasa aka ce idan allah ya tsaya wa mutum ya ba shi lokaci to wallahi ba wanda ya sai kawar da shi sai lokacin da allah ya so ya kauce ya ina jin a kisan nan ya kamata ku yi tunani ku ci a to yaya shi fir'auna bai kai wa annabi musa hari ba ai zai iya sa abin shi da dare a kashe shi Allah ya hana shi wani jini girma na annabta ya san fa musan annabi ne ya sani wannan duk ta da ƙura ne don mabiya kar su gane duk maganganun da yake yi malam sai fir'auna ya ce maza maza maza a je abin shi a samo shi amma Allah da hikimarsa a shi ƙarshen fir'auna ne ya zo fitar annabi Musa ƙarshen fitar. Iwon yana fita suka bi har da shi ya hau kan dokinsa. Ka san me yake musu? Imam al-Bagawi ya kawo cikin tafsirinsa. Lokacin da ya zo bakin kogin nan, da ya ga hanya ta buɗe, kawai sai Fir'auna yake cewa mutanensa kun gani ko? Kun gana buɗe muku hanya ko? Ka duba fa, annabi Musa ne fa ya bugi sandansa kogin nan ya bude tekun nan ta bude ya yi gaba wai fir'auna kawai sai zo yake cin moriyar wannan hanyar sai yake cewa mutane kun gani ko to ni na bude muku hanya bai sani ba sai ya je tsakiya ruwan zai sako shi a haukarsa da mafarkinsa yana ganin shi ne amma ya san ba shi bane a zuciyarsa kuma a tunaninsa hanyar ta gama budewa kenan bari su yi amfani da damar su su je su samu annabi Musa da mabiyansa su halaka aiko yana shiga Allah ya ce fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum sai kawai ruwa yam in an ce ruwa ta ruwa mai yawa kurin sai ya zo ya shanye su gabaki daya فعلاهم وغمرهم من ماء البحر ما لا يعلم قرب إلا الله malaman tafsiri suka ce ruwan da Allah ya sako sai da ya zo tsakiyar hanyar yana tafiya a tsakiyar kogi kullum Allah ya ce ruwa ya sake lokacin kuma annabi Musa ya tsallake ruwan ke tunda aikin da annabi Musa ya yi na buɗe hanya bukata ta biya sai Allah ya ce da ruwa ya dawo Fir'auna yana cikin tsakiyar ruwa ka duba ya yi mulki da kujerar mulki a kan ruwa kujerar sarautar fir'auna a kan ruwa take kuma allah ya kashe shi da wannan ruwan da yake kan kuma allah ya sa ɗan da ya rike ya tanade shi ya ciyar da shi abincin gidansa ya ƙoshi shi ne sababin mutuwarsa a lokacin da ya yi ta kashe mutane na banu isra'ila babu adadi don kada musa ya bayyana sai gashi allah ya nuna masa gajiya wasa da shi kuma allah isan mulkinsa ya tashi musan a cikin tsakiyar gidansa ya sa masa kuma sansa bai san ba shine maganinsa musan ya zo ya bayyana yana jayayya da shi yana kallon ɗan da ya riƙe a gidansa yana fafatawa da shi ya faɗa ya faɗa kuma yau ga mulki da sarauta da isa irin da firauna ɗan gidansa ya kayar da shi saboda ɗan gidansa ya riƙe Allah fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum Allah ya sa kuna daukan wannan izina babu wani mutum da yake jin cewa ya isa zai shiga gonar Allah face Allah sai yayi magani shi kuma ina ba ku shawara duk wanda ya rike Allah to ka bi sunna kan shi Allah wallahi kai nesa da fada da wanda ya kama Allah wanda yake Allah yake bi ko ƙarya yake dan saurara ka ga lamarinsa karka yadda saboda damar da ka samu ka ce za ka yi fada da wani mai bin Allah gashiyahum wannan ruwa ya lullube su at-taghshiya a larabci daidai take da at-taghsiya waznan wa ma'ana gashiyahum ghattahum at-taghshiyatu at-taghsiya wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma'ad Allah ya ce fir'auna ya bata a rayuwarsa ya batar da mutanensa an tsariƙin haƙƙi a zalla fir'aunu ƙaumar fir'auna ya lalata ya halakar da mutanensa wa ma hadahum ilaiha bai shiryar da mutanen wa inna ma hadahum ila tsariƙin ghayyi wal da barna da ƙarya shi kenan ƙarshen su ya zama ruwa ya cinye su gaba ɗaya malam da fir'auna ya sha ruwa ya sha ruwa sai ya bude baki kafin ya mutu ya ce la ilaha illallazi amantu na yi imani da waɗanda ubangijin da banu isra'ila suka yi imani shi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina fir'auna fa a cikin ruwa kuma nan yana shan ruwa yana cewa ni musulmi ne ni musulmi ne ni musulmi ne fir'auna to kaji malam karshen labarin fir'auna ma ya dawo yana cewa shi musulmi ne shi musulmi ne Allah ce al'ana sai yanzu da asaita qablu da ka saba wa kunta minal mufsidin kana cikin mabarnata to fal yawma tunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu kutar da kai da gangan jikinka za mu kashe ka kuma za mu bar gawanka dan na bayan ka su dauki aya da izina ni dinnan da nake muku bayani na je gidan tarihi a masar na ga gawar fir'auna fir'aunonin ma ba ɗaya ba fir'aunonin nan suna da yawa fir'aunan kaza fir'auna dan suna ne kamar president ne ai na wannan zamani na musa din haka dai ga sunan duk an kakkawo da hoton gashi nan a cikin gida shi har yau har gobe idan ka je masa suna nuna wasu ce gashi nan dai ga baki ga katon kai ga farce ga menene ga ƙasa a cikin bakin wanda shine ƙarshen fir'auna musa kuma ya yi nasara ya ubangiji ka ba mu nasara a cikin tafiyar اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين